الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بيانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna muna wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yi daidai da uku ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara bakwai, wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da ishirin ga watan biyu miladiya shekara shida in ya inganta wanda insha Allah ta'ala wannan shine zaman mu na uku a inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul kahf ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da alkhairan da yake saukarwa a cikin wannan wata mai tarin albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da su. Laihika kuma da kurakurai da muke a cikin wannan wata muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yahe mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu da riya da kuma muna hicci. Wanda ajiya mun tsaya ƙarshen faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا الله يتي أي بشارة gabayin Allah wanda suke masu imani a su bayan imani kuma suka yi aiki na gari Allah yace anna lahum ajran hasana lalle suna da kyakkyawan sakamako wanda kyakkyawan sakamako anan shine aljanna sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa makisi na fihi abada sannan kuma suna masu dawwama a cikin wannan sakamako shine aljanna kamar yadda hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bakin da 'yan wuta suka shiga wuta 'yan aljanna suka shiga aljanna za a zo da mutuwa da wani siffa kamar na rago Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye aljanna alƙawalin su ya cika su ma Allah ya cika musu nasa alƙawali ɗan wutawa su ma Allah ya cika musu nasa alƙawali daga nan ita ma mutuwa sai a gama da ita duk wanda suke jahannama to za su ci gaba da rayuwa ne har abada wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa su cikin aljanna su ma za su ci gaba da rayuwa ne har abada kamar yadda damun babu saɓani ita aljanna bakin da aka shiga to ba maganar hita muna fahimta wuri ne wanda ake rayuwa mai daɗi duk wani abu da ka sani a wannan duniya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa anna lahum ajran hasana daga cikin malaman tafsiri suka ce ai danni Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da hasana saboda kyakkyawan ya kai sakamakon ya kai kyakkyawan sakamako suka ce ba wani ni'ima a duniya wanda yake dawwama ba wani ni'ima a duniya wanda daɗi ne tsagwaran shi ba ya da wani illa muna fahimta in kuɗi ne kake kallon su ne ni'ima ka je ka gani kuɗi suna da nasu illoli ai kwanan nan ɗaya daga cikin masu kuɗin duniya ya yi magana ko yake cewa duk wanda yake tunanin wai rayuwa mai daɗi jin daɗin rayuwa yana cikin kuɗi yake ya sauya tunani wannan ba shi bane ba su sun kama kuɗin amma kuma sun gano jin daɗin duniyar ba nan ba yake wanda yake tunanin iya ne don bai aihu bai je ga wanda Allah ya ba iya ya yake fama da su ko ba haka nan bane ba wancan yayi nan wancan yayi nan wanda yake tunanin armeni jin daɗin rayuwar duniya kai je ka tambaye masu armeniya suka ida sai ka wani ya ce shi ɗayan ma in ana raba biyu a bashi ko ba haka nan bane ba to kai kuma kana nan kana ta kokowa wataƙila huɗu ka ba gaba ba ma ɗaya ba to ka ji ga wancan da ɗaya na cewa in ana raba biyu a bashi rabi to wannan ke nuna ma ashe ba wani abu wanda yake shine jin daɗin wannan rayuwar duniya kaɗai bayan bin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma bin Allah a duniya yana cike da sharrabobi kamar da zamu za mu ji ayar gaba inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala jarabawa ce kamar da Allah ke tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi ma duniyar imani in ka ce ka yi Allah ya ce sai mun yi tabbatanarka har sai mun gaban imanin da gaske kake koko da wasa kake Allah zai kama jarabawa daban-daban kamar yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wanda suka yi kowa shiga cikin jarabawa a wannan duniyar su ne annabawa bayan su sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce al'amtal fal amtal sai masu bi musu baya sai masu bi musu baya Allah ke kakkaza cewa ka ce ka yi imani kawai a barka haka a Allah ce sai mun jarabe ka da bala'i daban-daban to kaga a duniya kenan wai bayan ka ce ka imani kuma ita jaraba malamai sun haɗu cewa Allah yana jarabtar bawa ne kan abin da yake so muna fahimta abin da kake so sai Allah ya jarabe ka da wannan abu ya ga ya za kai kalli misali annabi Ibrahim Allah ya jarabe shi da san baban shi kuma baban nashi ya ki musulunta kalli annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana san baban shi Abu Talib ko amma Allah ya jarabe shi Abu Talib ya ki musulunta kalli manzo Allah sallallahu yadda ɗan uwan shi so ya fuskanci tsangwama da mace a wurin su amma da aka kashe su annabi Muhammad sallallahu yana roƙa musu gafara Allah ya ki yahe musu kadiba saboda kaunar da manzo Allah ke musu yana rungumar su duk dan su samu saukin azaba Allah ce kai in fa za ka roƙa musu gafara su saba'in Allah ba zai gafarta musu ba maza Allah ya ce da in yayi sama ga saba'in Allah zai amsa ce ko bari yayi sama ga saba'in ko Allah zai amsa sai Allah yake cewa sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum daidai ne in ka roƙa musu gafara in ba ku roƙa ba duk guda ne ba wani gafara da Allah zai musu wannan jarabawa ce kalla hatta annan Muhammad sallam shi ne zo da wannan addini yadda ya wahala an sheshe shi jini na zuba an bugan mai haƙori ha haƙori ya haƙori manzo Allah ya hita jini na zuba ha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai kuma koma in ka ba a taɓa yi ba to ba dole ko ni ka ce ba shi addini na da sauki tunda ba a taɓa gaggaura ma bari ba ko ko ba haka nan ba ce a'a da Allah shi yasa Umar Allah ya kara mishi da yake cewa duk wanda bai san munin jahiliya ba to bai ba lallai ya san wannan kima ta wannan addinin haka yace duk wanda bai san wannan jahiliyar ba to ba lallai ya gane kima ta wannan musuluncin ba haka yace ko la ya asul islam la ya asul jahiliya to suka kalla yadda suka hito cikin jahiliya ko ba haka nan bane ba to kai yanzu su umar me za ka gwada musu wanda ya addini su kalle ka su su umar da gaske suke shi yasa da aka je aka yi fasahu makka aka kamo mutane annabi yana tambayar shawara ce to umar yaya ce ya rasulullah ai addinin nan mu nuna ma Allah da gaske miki yaya yace kowa ya ibi dangin shi ya yanka kana jifa yanzu wani buzuwar shi ba iya rabuwa da ita saboda sunna ko ba haka nan bane Umar yace kowa ya ibi dangin shi ya yanka yau wasu mu saboda aikin su sun yarda su saba ma addini wasu su saboda kasuwancin su sun yarda su saba ma addini ko ba haka nan bane ba addini ba a bakin komai yake ba saboda ni mafi yawancin mu bamu wahala akan wannan addinin ba amma yanzu da a talo irin su malam Jafar irin su malam Albani su da aka kashe aka ci mutuncin kan wannan addini aka musu shari da mata da kuɗi wurin hukuma da diga aka hada aka daddarme su wasu an amshe musu mata wasu an kashe nasu wasu an kore su daga aiki kai yanzu ka zo ka ce musu dan bid'a ko mushrike yana zo ta kima su kalle ka malam Jafar menene yasa aka kashe shi addini ne ai malar albashin me yasa aka kashe shi addinin ne koko ba haka bane ba ko akwai wani abu da yasa aka kashe su bayan wannan a addini ne kawai to su wanda suke makiya addini sun san kimar da ke da kai cikin yaka addini a duniyance shi yasa ba su sakaci kuma Allah ya gaya mana wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yarzukum an dinikum in istata'u muna fahimta to shi yasa da Allah ya ce ajran hasana suka ce duk wani abu da ka sani a duniya ko ne akwai jarrabawa ciki muna fahimta amma aljanna ba in aka shiga ba magana wahala ba magana ibada komai babu aljanna gida ne kawai na hutu kuma Allah ya ce duk abin da kuke so a aljanna ne Allah na yi muku tanadi duk wani abu da kake so aljanna Allah ya ce kai a aljanna ne akwai abin da ido bai taba gani ba kuma bai tunanin zai gani shi ba akwai abin da kunne bai taba yi ba akwai abin da zuciya ba ta taba kaddara wannan abin zai haru na siya aljanna kai yanzu ko mata aljannan da ake baka labari ya zaka tsoranta su ko ko ba haka lamba ne ba ka kalli wata bugobara a kuma ku ka haba kai ma koko to kalla su kadai wanda wani bangare ne na wannan in ka zo bangaren da Allah subhanahu wataala yake magana ga koji na zumuwa na madara ka dauko nan kurkusa ka zo suratul insan ko ba haka bane ba kace Allah ne yake ba labari ko ka zo suratul ghashiya inda ake magana masu imani kaji irin shinkudin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tanadi abu ne wanda tunaninka ba zai taba zauwa ba Allah ya ce duk abin da kuke bukata na yi muku tanadi shi har da ma ƙari amma ba kowa zai samu ba sai wanda ya ba Allah ita kuma duniya inda ka ce zaka bin Allah to zaka samu jarabobi daban-daban ta kowane bangare Allah yana shirye ne jarabe ka dan ya ga da gaske kake ko ba da gaske ba Allah ya ba mu jibanci jarabawa inda za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yunzir allazina qalu la khaza Allahu walada Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai gargadi ga waɗanda suke cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala yana da da ai kun ga can da Allah ya ce wa bashir ladina amanu wa amilus salihati ko anna lahum a'atan ayat kahin kahin wannan kahinta a ba gaban da ba kahinta a banji ba ƙayyiman liyunzira ba a san shadida milla dunuhu ƙayyiman liyunzira Allah ya ce littafin tsayayye ne da kan shi ko liyunzira ba a san shadida don ya yi gargaɗi a ya tsoratar ga duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala bayan can Allah ya yi amfani da lafazi na tsoratarwa nan kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara amfani da lafazin cewa a dai gargaɗi hallau ga wa'adi da suke jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗa. malumai sun tattauna kan cewa su wane ne ake magana a nan irin su ibn kasir da sauransu sun ce nan ana magana ne kan wanda suke mushirikan makka wanda suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da da kamar yadda babban malamin imam al-qurtubi da yake wa yanzu alladina qalu takhadha Allah walada sai yake cewa ya ali al-quraish ana nihin quraishawa anan yace fi qawlihim a maganar su da suke cewa inna na'budu al-malaika wasu suna bauta wa mala'iku suwa ne mala'iku sai ke cewa kuma wahun banatin su kun mala'ikun na biyan Allah ne mata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai mutanen na akwai ku da sare wai ku yanzu ku ɗauki iya ba za ku bar wa Allah mata kana yi wa wai saboda raina Allah iyan ma sai suka ɗauki iya mata suka danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala suka bar ma kansu maza sai yake cewa kaulihim da suke cewa Allah yana da sai ce malahun bihi min ilmin wala li abaihim ai ba su da wani ilimi akan wannan abin da suke dangantawa wani abu da suke cewa mala'ikun Allah subhanahu wata'ala wai iyan Allah ne mata kun ga nan babban malami Imam al-Qurtubi sai yake cewa ai Allah yana magana da su wane ne da Qurayshawa da suke cewa mala'iku ayan Allah ne mata muna fahimta ko hallo babban malami ibn kasir rahmatullahi alaihi shi kuma sai yake cewa da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yunziral ladina qalu takhadha Allahu walada sai yake cewa humul mushrikun al'arab fi qawlihim nahnu na'budu al-mala'ikata wa hum banatillah ai hallau dai Allah yana nihin mushrikan larabawa su ne qurayshawa wanda suke cewa mu muna bautan mala'iku ne wanda su ko mala'iku biya ne mata na Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ai malahum bihi min ilmi sai ce ai bi hadal qawlin ladhi iftaru ba su da ilimi akan wannan maganar da suka kirkira suka danganta ma Allah subhanahu wa ta'ala wala li aba'ihim sai ce ai bi asfalihim ga wanda suke magabata su muna fahimta kina hatta uwayen gidan nasu ba su da ilimi da suke danganta cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da kawai suna menene suna yin takalidanci ne babban malami malamin allamatul usaimin shi kuma da ya zo ƙarƙashin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yunzirar lalina ƙalin ta hazallahu walada sai yake cewa aili yunzirar bi hadal ƙur'an yake cewa wa yunzirar lalina ƙalin ta hazallahu walada ai da Allah yake ai gargaɗi ga wanda suke jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala da sai ce minal yahudu wan nasara ai daga cikin yahudawa da nasaru wal mushrikin allazina qalu hadhihi al maqala ash-shani'a da kuma mushrikan makka wanda suka bai wannan magana mara al-qibla karkatatta da suka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala da zamu zo mu ji da suka ce yahudawa suka ce uzair da Allah ne ko nasaru suka ce annabi isa da Allah ne su kuma mushrikan maka sai suka ce wai mala'iku yan Allah ne mata to da haka su mala'iku suke mi mala'iku suke bauta sai ce fa innahum lam yaquluha an ilmi wannan maganar da suka yi ba ba sun yi ta bane tare da ilimi wala yaqin kuma ba tare da yaqini ba yace la ilmi minhum ai ba wani ilimi ta tare da su wala ilmin aba'ihim haka kuma babu wani ilimi a wurin uwayen gidansu suwaye ne ya ce allazi na ƙallazuhun wanda suke taɗalidanci zuwa gare su wattaba'uhum kuma wanda suke makamliyar biyayya kansu ya ce bal mi suke bi ya ce in ya tabi'una illa zan ba wani abu da suke bi sai zato ba wani magana ba ne ba wanda suke magana ta ilimi wa mata hawal anfus da kuma mi abubuwan da suka shahi shabai sai malumai suka ce a nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma aiwaizar lalina ƙalun ta hazallahu wadada kai gargadi sai suka ce wancan gargadin na harko ƙayyimar limundira ba a san shanidan ai littafin tsaye ne wanda ya ce gargadin mutane kan babban tashi hankali na alkiyama to wancan gargadi ne wanda ya shahi kowa muna fahimta to sai Allah ya zo da wani gargadi na biyu don ya ƙara nuna mana illar shirka shine a danganta ma Allah ta can an yi gargadi kan kowa ko ba haka nan bane ba to yanzu hallau dai suna cikin wannan gargadin kuma sai Allah ya ƙara hidda su daban dan ya ƙara nuna munin abin da suke sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa yuzira allazina qalu takhadha Allahu walada ya kai manzon Allah ka gargadi mutanen nan wanda suke jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala da kuna fahimta ko tunda suran makkiya ce kenan ana magana ne kan wa mushrikan nan amma ta shahe su yahudawa da nasaru da wakalatul yahudu uzair bin Allah ko ba haka nan bane ba wakalatul nasara ha kowa ya ce dan Allah wannan dan Allah wannan dan Allah shi kuma Allah ne yace kul huwallahu ahad ko ba haka nan ba kace Allah shi kadai ne Allahu samad ko shine abin yi da bukata lam yalid wa lam yulad Allah bai aiwa ba muna fahimta to ai wannan kaga sun jingina ma Allah ko to wannan kaskanci ne kamar da ibn kasir yake cewa ba a taba ƙarya ba irin wannan ƙaryar da aka jingina ma Allah subhanahu wata'ala da wanda ƙarya ce sama ta amsa ƙasa ta amsa duk halittun Allah suka amsa Allah yake ta khadu samawati wal ardi yatafattarna sama ta amsa ƙasa ta amsa sun girgiza hankalinsu ya tashi saboda mi an jingina ma Allah subhanahu wata'ala da kalli yadda halittun Allah suke kishin Allah koko mu yanzu muna kishin Allah a kuma an taba addini kai magana sai a ce ina ruwanka kai kaɗai ne musulmi koko ba haka ake ba kenan a bar Allah ya sauka da nashi hukuncin kun shirya ku amshi hukuncin Allah koko ba haka na ba muke amma sahabbai suna jin in aka taba addini kowa sai ji cewa lallai shi aka taba in a bar shi shi kadai kowa ya juya mai baya ya yarda ya je kare addinin Allah sai Allah ya ce lam yalid wa lam yulad shi Allah bai aiwa ba kuma ba aike shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma Allah bai da wani wanda za a kwatanta shi da shi ko wanda ya kusa da shi shi Allah shi kadai ne wani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalu takhadha Allahu walada wai sun danganta ma Allah subhanahu ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah mawadacin da yahi karhin ya dauki da saboda da duk wanda aka ce yana da da to an tauye shi siffa ce ta tawaya mu yanzu nan daga an kalli ka an ce baka aihuwa haka zama wani abin ta sai ko ba haka nan bane ba ko dai da wasan nan kai da baka yi almi ba a ce wani anya kana aihuwa sai ka yi wani abu a ranka haka ne ko ba haka nan bane ba to wanda ya kai shi kadai Allah subhanahu wata'ala ya wadaci kanshi da kanshi shine in ka jingina mai rishin aihuwa yabo ne gare shi ba kaskanci ba muna fahimta saboda ya kai amma in ba shi bane wanda aka ce bai aihuwa sai ga to kaskanci ne gare shi muna fahimta kamar da zaka ga annabawa ma wanda ba su samu aihuwa ba za ga sun dage suna roƙo Allah ya ba su ‘ya'ya na gari kamar yadda Allah ya ce wanda ya so sai Allah ya ba shi biya mata wanda ya so sai Allah ya ba shi maza wanda ya so sai Allah ya haɗa mai mata da maza Allah ya ce kai inda so ma sai in barka haka nan ba ka aihuwa kuma duk duniya ba wani likita da ya sai ce kai sai ka aihu ko haka nan bane ba kaga ƙato sarce ce malam duk examen duniya an mai an ce na shi lauka kuma bai aihuwa ƙarya ce akwai wata cuta ke nan da ba ku gani ko ba haka nan bane ita ce wannan ta hana shi aihuwa Allah kadai ne yadda haƙe ne mai aihuwa kuma ba wanda ya sai baya magani wallahi wannan kadai ya isa mutum ya gane girma Allah ko ba haka nan bane ba kai diyan nan kalla ba shago bane ake buɗa suna hitawa ai wasu ne ake yi kuma shi kadai ne ke bada su ba wani kamfani ne yake bugodiya ko ba haka nan bane ba to shi Allah ya wadata kanshi da kanshi shi yasa kuka ga yana daga cikin tambayar da Allah subhanahu wata'ala zai wa annabi Isa ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nas takhizunu ummi ilahin min dunillah ya kai annabi Isa kai ne kace ma mutananka sulke ka kai da mamakka abun bauta kuma bayan Allah kuna yiwa kiristoci annabi isa kai ne ka ce musu su rike ka abin bauta kai da mamaka su bar bauta Allah malumai suka ce da annabi isa ya tashi ba da amsa tun farko shi ya fara wanke kanshi daga dattin na fahimta ba ya ce babin ce musu ba sai ce subhanaka tsarki ya tabbata ga Allah shi kadai ha ya ce in kuntu qultuhu faqad alimta Allahu akbar bai ce babin ce ba sai ce ya Allah har in na ce soke ni da mamata abin bauta koma bayan kai Allah ka sani yace ta alamu ma fi nafsi Allah kai ne ho kadai ka san miki da kai cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ka Allah ba wanda ya san miki da kai cikin ranka sai kai an gama ko ba an gama ba to wannan fannin cewa ta biyo wata intijaniya ko ba haka nan bane ba yan faira sai suka ce Allahu la ilaha illa Allah shehu barhama shehu baka haifa ba aihuwa ka ƙarya ne suka ce lam yalid wa lam yulad akan shehu barhama kace magana da Allah wannan kahurci ne ko ba kahurci ba ne ba wallahi mai shakka kahurcin wannan shi ma kahuri ne wallahi kowane ne ke shakka kahurcin wannan shi ma kahuri ne wa ilam yalid wa lam yulad suratul ikhlas baki ne a akan shawo barhama ma take magana sai a ce ha to wai yanzu to da Allah ne ba ce mai kahuri ba za a ce ma annabin Allah fa aka ba wannan matsayin Allah ya koyi Allah subhanahu a cikin hadisin Bukhari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa dan adam yayi mini ƙarya Allah yace ya kirkira mini babbar ƙarya wace ƙarya ce yace shine yace Allah yana da da wallahi mun waye gare ne ba mu kishin Allah ina fahimta kowa yana kishin shinkafa shi ko kuma matar shi ko kuma inda ne zai samu amma magana Allah sai ce to an shi Allah ne yana da Allah ne rahama ne wai duka ba a tunanin cewa in an saba ma Allah ga irin abin da zai biyo baya ko ba haka nan bane ba sai dai kullum a ita cewa Allah mai rahama ne Allah mai rahama ne lallai Allah mai rahama ne ba wanda ke inkara rahama Allah ko to amma dai in an taba Allah kalli yadda halittun Allah suke kishi a ce mune baya mune baya wurin kishi na an taba Allah subhanahu wata'ala a ce sama da ƙasa a sun yi kukan kura hankalinsu ya tashi saboda kawai an ce Allah yana da ɗa a mu wani ma ce a duka masu wasu ikilas in ba ma wannan magana ba a da shehu ne take magana mana asali suna ke ba labarin wani wai ana nan da ya shiga cikin tahiyar ɗan lokaci kaɗan sai uban shi ana ce mai sharifi ya ce to shi wani abin bai gane ba shi dai shi ne uban shi kuma bai sa alaƙa shi da manza Allah ba amma yanzu ga ɗan shi ana ce mai sharifi ciwa-ciwa ko yankon wai ka ji ina wani sharifi ne ke daga ka matsa ka matsa sai a ce ka zama sharifi saboda ni ana sa a batar da bayan Allah akwai wani sharifi duniya da ya wuce irin sa abila habu wanda su ne suka yi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma haka nan ba amma da manzon Allah ya kira su ya musu wa'azi da ya daga baki ya ci mutuncin addini Allah ya yi shiru kan shi, mi yake mishi, tabbat ya da abila hamu wata, kawai sharifan saka kan mu dace ba a ga kana makakan ka biyayya, ko ba haka nan bane ba. To, amma yanzu duka ba wannan ba ake magana. To, kun ga babban haɗari kamar yadda hadisin Bukhari da Musulun ya nuna annan Muhammad Salamik an tambaye shi ayin zambu a azam wani zunubi ne ya fi kowane zunubi girma, sai ce an kaji alalillahi nidda. shi ne ka yi Allah kishiya in ka ce Allah yana da ɗa to ɗan Allah yana da iko kan Allah ko ba haka nan bane ba yana da iko kan duk wani abu da ya shafi al'amarin da kadai al'amari ne wanda kadai Allah subhanahu wata'ala yake da iko akan shi to shi yasa shi Allah shi kadai ne kuma shi kadai ake nihi da bukata in ka nihi wani da bukata wanda ba Allah ba a to ka yi ma Allah kishiya in ka je wurin wani kana roƙon shi koma bayan Allah ko kamar tsohon nan da aka gwado ya zo bakin kabari yana shehu man fetur ya yi tsada shehu ziyara ta yi wahala kana jefa shehu a sauƙaƙa kaga wannan arni ne saboda ni ina roƙon wani wanda ba Allah ba shi ne malam gudunfin da ya bashi da ya tashi bashi amsa sai ce mishi to ai ko shehu ke raye haka zai shan ma ku gane haka nan ne ko shi ke raye da zai shan man kenan to ba a kuli shukokin shi da iyan shi ba ba haka suke shan shi ba to kun ga irin wannan shige takake ta taho ta taho har ya kai yanzu ba an ce shi ne Allah ba sai aka kai ana cewa ma kowa Allah ne kuma komi Allah ne can fa daga an jingina ma Allah da sama ta yi kukan kura sama ta gigice ko ba haka nan bane ba to yanzu an ce kowa Allah ne ko ni Allah ne to ya kenan zai ka fi kuma muna ta kwana sai ka je ka kwanta lafiya da haƙe mawalki ko ko haka bane ba ba ka tunanin ba ka san wani bala'i zai tahowa ba a akwai bala'ika wanda ana ma cikinsu wannan cututtukan kaɗai da suke damun mutane a ɗan lokacin nan jarabawa ce wannan tension wannan diabetes ko ba haka nan bane ba wannan jarabawa ce mana kawai sai kaga Allah ya san koma wani ciwo wanda ya hana ka kwana ko Allah ya jarabe ka da wani ciwo wanda zai hana ka jin daɗi na wannan rayuwar baki ɗayan ta to duk mun shiru mun kawo da kai daga mi daga al'amarin Allah subhanahu wata'ala to shi kuma Allah dukkan mu bayan shi ne shi kadai muka ce ya cancanci bauta kenan duk wani da muke kira kuma bayan Allah to mu san ƙarya ce kuma dole sai an ce duk wanda ya kira wani wanda ba Allah ba kahuni ne sannan shine asalin karatun kamar ayat da muka karanta jiya qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna to shine Allah yake cewa wa yanzurul ladina qalu takhadha Allahu walada ya rasulullahi ya kai manzo Allah ka gargadi mutanen nauha kahimi kahin Allah ya sauka musu da wani tashin hankali kahin Allah ya kama su ayi musu wa'azi shi dama amfanin wa'azi zamu zamu yi kamar da Allah ke ma'annahu sallam fala allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illa yu'minu bi hadha alhadith sai wai manzo Allah ka hada mu kanka kana son ka kashe kanka da damuwa wai don ba su yi imani ba ai kai mai wa'azi kawai aikin ka ka gayi ne a kawai aikin kaka isar da sako ne wanda ya so ya yi imani shine wanda Allah ya nufa wanda Allah bai nufe shi ba da imani ya ci gaba da kan bata kamar yadda zamu zamu ji nan yadda malaman tafsiri suka ce su wannan mutanen da manzo Allah yake nufa yake damun kai shi dan ba su yi imani ba da Allah ya san akwai alkhairi cikin musuluncin su da Allah ya ba su musulunci tuntuni to amma Allah shi ne masanin gari shi manzo Allah bai san gaibu ba ko ba haka nan bane ba shi yasa yake ta bin diddigi cewa so yake su yi imani saboda duk lokacin da shugabanni suka yi imani da wata da'awa to da'awar nan za ta tasiri za ta samu karbuwa a cikin gari ko ba haka nan bane ba lokacin da ba su tare da wata da'awa ha to kowane makirci kuma suna iya shiryawa kan wannan da'awar to annan muhammad salam yana kallon har in suka amsa a matsayinsu na shugabanni masu kuɗi to addinin Allah zai ci gaba kuma gashayin uwan shi amma sun kawo ce mai to shine ke damun kanshi shi yasa Allah ke hin innaka la tahdi man ahbabta kai ba baka isa ka shiryar da wanda kake so ba wa ke shiryar da wanda ya so walakin Allah ya haɗe man ya sha Allah kaɗai shi ke siyar da wanda ya so shi yasa in ka ga ka fahimci suna kai ma ba wayanka bane ba kayinka bane ba dabarar ka bace wancan da kaga ya rike wani na cewa kowa Allah ne ko ni Allah ne in Allah ya so kai ma sai ka tsinci kanka cikin wannan halaka Allah ya tsare to kun ga sai Allah ya ce ni ai gargadi gare su da suke bin suke jingina ma Allah subhanahu wata'ala da Allah ya ce malahum bihi min ilmi ai ba su da wani ilimi ba wani ayoyi ko wasu hadisai wanda can annaba wanda Allah ya sauka musu wanda su su dan musu jirwaye kamar wanka su dan rike su su ce wannan dalilin ne yasa muka ce Allah yana da da muna fahimta sai Allah ya ce ba su da ilimi kan wannan abun kuma uwayensu ma ba su da ilimi shine uwayen gidansu wanda suke bi Allah ya ce kaburat kalmatan maganan nan ta yi girma jika shi Allah ne da kanshi yake magana kaburat kalmatan yanzu ko babanku ka gaya ma magana da taɓa sai ka jana ɗana ne wanni ne yake gaya ma wannan magana ko ba haka nan bane ba to balle mahalicin samai da kasai har ya rinka cewa kaburat kalmatan wannan magana ta yi girma ko kuma muna kallon ta ba komai ba ko ko ba haka bane ba da Allah muna kallanta wani abu ana kallanta wani abu a nawon siniriyan kaya ba da shi sifta fule kawai abin da mutum ya gane ya tsaye ya tsaye ba haka nan ba kai wallahi ba ka sa Allah ba Allah ya ce kamulat kalmatan wannan magana ta yi muni ya ce ai azamar sha'aniha sha'anin wannan magana Allah ya ce ta fi duk inda ba ka tsammani Allah ya ce ta girma wace kalma Allah ya ce ta hurji min afuwahihim wanda wa'ancan mutanen suke gai Allah ya ce ta yi girma Allah ya ce in ya na illa kaziba ba wani abu da suke gai dangance da wannan magana Allah ya ce sai ƙarya duk wanda zai ce Allah yana da ɗa to ƙarya yake duk wanda zai shingina ma Allah ɗa to ƙarya yake bai da wani dalili da zai shingina ma Allah ɗa shi ya samu ala alƙali ce shi inda yake gode ma Allah ba wanda cikin famun suke da kai mala'iku balle ma a ce to yanzu dan Allah yanzu sai a ce Allah yana da fami kai wani zuwa iya aita zuwa nema alfama wurin kakakiya daga an kira mata ka tace an gama ba sai ta yi shawara da kai ba ko kuma haka nan bane ba kana zawa ta ce kai mene ne ana ta kiran ka kan wani wani an gama kawai ce to shi kenan ba matsala tun farko in ni dama mu gane mai juna ne da su ba muna yi ya gane to yanzu in kai je gina ma Allah irin wannan yanzu za a rinka nuna wa'ansa a ce wa'ancan famin Allah ne ba ko ko ba haka nan bane ba to su kenan da abin da suka yi Allah zai daukar nashi sa cikin wuta kaga wannan abu ne wanda yake mai girma a shi gina ma Allah subhanahu wata'ala ta shi yasa Allah ce zai dindina musu azaba wanda take ta tashin hankali Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu kunga sai Allah ya yi ta magana kan mi abin da ya shahi tauhidi tauhidi ha wannan tauhidi wani irin tauhidi ne ba zai ga wani irin tauhidi ne wannan da jingina ma Allah da ha bai ji ba bai ji ba ha kana magana kana jin tsoro a da ya sake lala a kage ni ko kuma duka na ahalin suna ne ko ba kawo to kai zama ahalin sun sana a tauhidi ne na rububiyya abinda ya sa shi da kanshi bai gama yarda da abinda yake gayi ba yana gayi ne yana shakka daga an ce ba haka bane zai ce iya haka ne nani na jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala da da kuma mi tauhidi na uluhiyya dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana kansa a farko saboda mi da yake alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba tauhidi din rububiyya Allah shi kadai kenan ko walam yati allahu iwaja bai sa akwai karkata ko ko tradition ba a cikin littafi qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladun sayati wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat al'amalu salihat shi ne mai an ibada wanda aka yi don Allah wanda manzan Allah ya karanta muna fahimta to ai kaga ba abota kowa kuma cewa sai Allah shi ne tauhidi na mai na uluhiyya muna ganewa ko da yana tsayya to shi yasa Allah yake cewa faman azlama mimman iftara ala Allahi kaziba Allah yace wa yahi kowa zalunci wa yahi kowa iya ƙarya ai babu wanda yahi kowa zalunci babu wanda yahi kowa iya ƙarya kamar wanda ya jingina ma Allah da kowa haka nan bane ba wannan muna magana abu ne wanda Allah da kanshi yana kishi kuma Allah yana magana ta yi girma wanda suke gai za mu ƙara gayin abin da fi sabilillahi muna aikata shi shi ne bi muna kai ɗiyanmu wurin irin wannan mutana ko ko ba haka mane ba wancan ya ce Allah uku ne wancan ya ce Allah biyu ne wancan ya ce Allah yana da ɗa kai kuma ka ce dukkaninsu kahure ne ƙarya suke yi kuma ka kai ɗanka ka ba su yaya kuma bari in gaya muku wani abu yanzu kamar kai ne musulmi duk yadda za a yi da kai insha Allah sai ka dan gwada addinin ka koya ne haka ne yanzu sai wannan abu ya kai hada sai ka ce kai inna lillahi ko kuma kai subhanallah ko haka ne ko ba haka ba to shi wa zai kira kai ka hidda sanin wa zai kira ko ba haka nan bane ba to shi kuma yaro yana mi yana kwaikwayo ne daga wa'anda suke tarbiyyar shi haka ne ko ba haka nan bane ba sannan in ka yi kowa imani akwai lakwalolinsu wanda haramun ne biyarka ta sa hijabi sannan lakwalolinsu da dama cikinsu halaka ne mace ta rungumi namiji mace ta gaisa da namiji ko kuma haka wane ba to yaya wata yani an teke ne yasa ba ki son sa hijabi ta ce wallahi hijabin ne ke isar da ta ce ita tun da ta taso tana hijabai har zo primar in ta baki daya ba ta sa hijabi to sai da ta zo kulaje ne to ta ce ko ta sa hijabin sare sai ta ji hijabin ya ishe ta dole ta cire shi ga hijaba amma bai sanyuwa saboda ba ta saba ba to ai su suna da hikima wurin tarbiyya saboda sun san abin da yaro ya taso da shi haka ne a to banza ne annan muhammad sallallahu alaihi wasallam bin abbas ya gula inni uallimuka kalimatin ya kai yaro yaro abdullahi bin abbas yaro ne karami annabi ke saurara zan sanar da kai wasu kalmomi inni wa alimuka kalimatin sai ce in fadalla ya fazak mine ne tauhidi in fadalla ta jidhu a wani ruwaya a mamaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah mai gabanka ko ba haka nan bane ba ya ci gaba da cewa wa'alam annal ummata law yatama tahayyazu rifa'atul aqlam koko yaro ne karami mu kuma yanzu ya zama kanana muna koya musu tauhidi hatta wanda ba su wa'ancan lakwalolin wanda suke lakwalolin na musulmai tauhidi ake koya cikin lakwalolin to haƙƙin uwaye ne na farko su fara sanar da ɗiyansu tauhidi ka hanyar koya mai komi ka sanar da ɗanka Allah daman alkawari ne wanda Allah ya ɗauko da mu duka tun muna cikin tsatsan kakanmu annabi Adam Allah duka ya tara mu yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijin ku duka muka ce kalu bala Allah kai ne ubangijin mu ba wani abun bauta da sa cancanta da gaskiya sai kai Allah yace hin kan fa azu alkiyama ku ce mun kun manta to ai ya sun mance mun gani ko kuma haka nan bane ba shi yasa Allah ce mine la takunu kallazi nasullaha fa ansahum anfusahum ko kada ku kasance ku cikin wa'anda suka mantar da kawunan su suka mance da waye Allah sai Allah ya mantar da su kansu in rayuwar da muke yanzu kenan wallahi kana kallon yadda muke rayuwa ka san ba mu da wani manufa ba mu da wani guri da muke da shi kan lahira mafi yawancin mu sai an kada ko ko ba haka nan bane ba mai mota gurin shi ya za a iya sayewa da ta hita mai moto gurin shi ya za a iya sayi mota ko sayi motan da yi wannan haka ne mai keke ya za a iya hawa moto ba a hana ka ba amma wai me kai tanadi can ko me ba wuri wanda ke neman ba wurin shi ya za a yi tita ya shigo jami'a ko ba haka nan ba wanda ya shigo jami'a gurin shi ya za a yi lisans wanda ya lisans ya za a yi samu salmisi da ko wuce ta yi masa izihin kanawa a ba wannan ba ne ba na umala wannan sa a fare a fare a fare cikin kabari ko ko ko in kare karat ka zo wani yan kasuwan mu ka gani babu addini a cikin kasuwancinsu kullum burin su ya za a yi su tsananta ma al'umma su ne burin su su samu kuɗi sai Allah ya cire albarka cikin kuɗin ko ba haka ba ne ba kana kallon rayuwarmu kawai haka ne muke ta tahiya duniya duniya mun mamance me yin manufar da yasa Allah ya halice mu na bautar shi shekaran jiya nace ba azumi ya zo ba sallah ta shiga uku wasu suna dariya wallahi sallah ta shiga uku kai ba kage da ake rarraba bukata ba kowa ja yake ko ba haka ba zuwa gaba sai an samu masu masu aza hannu ga kai to da mun zaka gode tun farkon sallah har ƙarshen ta soshe soshe yake yaki kama hannu yaki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo kaga ana cika rukuyi da sujada cikin sallar tarawih da ke Allahu akbar sai Allah Allah wai su kawai sun dauka a dai sallai a ya aka yi ta ta yi daidai ta manzon Allah ko ba ta yi ba wallahi in dai ba ta yi ba ko ta banza ce saboda shi manzon Allah shine aka aiko ya koya ma sallai kai kuma kace ba kan irin tashi to gaga kenan ha ai mala ana ganin salloli ka bari ana sallar nan kaɗan ke kewaya damun su mata ba a maganar su wata madda za ta tawowa sallai duk ƙwamrin da hili kamar za ta aps mazan ake magana ne Allah ya samu cika da imani wajibin musulmi ne su karantar da ɗiyansu addini kahin su karantar da su komi muna fahimta addini addini yana gaba magana umar da ta dawo mafi yawancin mu ba mu san kima na wannan addinin ba shi yasa da harka addini sai a yi kallo ta malamai ce dama dan lokacin azumin nan ne malamai suke da ya kima ko ba haka ba ne ba shi ma abin yana ta ja baya a lokacin azumi ne shi ma kawai dai za a kira ka ne da azumi ya zo a yi ta shan kira da fatawoyi ko malam ni azumin tun dai milikin na sha wani azumi sai yanzu na tuwo shi sami da iskanci tun dai milikin zuwa amma yana zun ka bashi bai bancewa ko ba haka ba sannan ne wanda sannan kuma masu dama dama za ka ga ana tami ana ta neman wanda ya dai har da koda dai ta izihi guda ce in ma dai tana rawa dai ka zo masu izihi na ungulan su nawa ne dama ko ko ba haka nan bane ba dai inda dai aka ga kaɗin san wani abu to lokacin da za a respectan ka yayi su suwa ne sai dai ni shago suwa ne sai ni office sai ni jami'a ko sallafa wallahi ka gani ko ni lokacin nan wallahi muna son mu karatun nan dai amma yanzu dai daga mara na insha Allah za a samu lokaci a ya kaka samu lokacin ka ya rage naka lokacin ka sa shi inda kake so kawai za ka gani abin da baka yi tsammani ba wurin Allah ko ba haka nan ba da in ya so ya ma rahama in ya so ya dubga ma kashi azumi ne za ka ga ana ta jan kuma jiki saboda mi kule ba da sallah saboda sun san sallar nan su kadai ba su iya yin ta ko ba haka bane ba da a yi ta nemo kwangila lokacin nan ne masu imanin cikinsu za su ɗarin ƙaba ko na ba amma daga azumi ya wucewa daga ranar nan sun manta da kai sai kuma wani ramadana in ya ƙara so ko ko ba haka ba sai a fara wai sun tafi ne usan da inan da ya muna sallan nan ba da ni na yi ta neman ni na shi wallahi bai ba a cire ta ni mai saboda bai da kima wurin ka ko ko ko ba haka ba amma mai kai dan kala kulba kana lambar shigo ta gida ma ka hadace ta to ita sallar da yake nan ba wani abu da ne a yi a yi a dai shashaba ta ko amma tuwo ma ba mu ci sai mai daɗi wanda in mun ci kashi za mu amma sallah da annabi ya ce abu na harko da Allah zai mu ba wa hisabi ranar lahira shi ne sallah ita kuma muna wulaƙanta ta to Allah ya tsare mu kun ga sai Allah ya ce in ya kuluna illa kaziba ai ba abin da suke gai sai ƙarya muna fahimta kuma wannan ƙarya ƙarya ce wadda take ta kahoti ƙarya ce wadda ta yi kowace ƙarya muni shine a dangana ma Allah ɗa muna fahimta a haɗa Allah da wani Allah ya tsare akwai sauran lokaci mu shiga aya ta gaba babu in babu tambayoyi muna iya shiga kunga sai Allah ya ce in ya ƙuluna illa kaziba ba abinda suke dai sai ƙarya sai Allah ya ce ma'annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fara allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa anan wurin malumai sai suka ce walamma kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harisan ala hidayatul khalq saboda manzon Allah ya kasance mai kwadayi ne akan ya za a yi bayan Allah su shiryu akan ya za a yi bayan Allah su mutu Allah ya ba su aljanna shi manzon Allah babbar damuwar shi kenan duk al'ummar duniya ta mutu duk su samu aljanna muna fahimta to manzon Allah yana da wannan kwadayin yace sa'iyan fi zalika ta'azamu sa'i sannan manzon Allah yana dagewa yana aiki yana kokari dare da rana kan wannan abu da Allah subhanahu wata'ala ya dora mushi yace bakana sallallahu alaihi wasallam ya farah manzon Allah ya kasance yana eh yana fara'a ha wa yasil hidayatul muhtadin sannan yana sau kullun sauki ne cikin addinin manzon Allah ana kiran mutane su zo su yi kori da abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi a shi lokacin yana kiran mutane su zo su yi koyi da shi da abin da ya zo musu da shi su yi imani da shi sannan ya ce wa ya hajji manzon Allah yana shiga damuwa a akan mi ya ce alal mukazzibina dhalin akan wa'ancan makaryatan da suke jingina ma Allah da masu cewa Allah yana da ɗako masu cewa mala'iku ɗiyan Allah ne manzan Allah yana yin ciwon wannan abin saboda mi manzan Allah ya yi kowa sanin waye Allah ya yi kowa ganin mi ya yi kowa ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah a nan yake ce ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya shigil nafsahu bil asfi alal ha'ula illalina la yu'minuna bi hadhal qur'an ya kai manzan Allah kanka kashe kanka kanka damu kanka akan wa'ancan mushrikan da ba su yi imani ba ha kamar da Allah yake ce mushi nasta alaihim bi musaytir kawai ai dai kiran mutane fa zakir inma anta muzakkir kawai kai mai kira ne ka kira mutane nasta alaihim bi musaytir ba sai ka ci da taso ba sai dai wa illa man tawalla wa kafartu wanda ya juya baya kawo to sai Allah ce fa yu'azzibuhu Allahu azabal akbar Allah subhanahu wa ta'ala zai dandana mishi azaba wanda take azaba ta tashin hankali to manzon Allah yana damun kanshi in ba su imani ba sun san shi mutanen shi ne shi kuma yana kudayin alkhairi gare shi ko ba haka nan ba kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce harisun alaikum mai kudayin alkhairi ne gare ku بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم to sai manzo Allah yake damuwa yanzu kamar kai ne kaga wani gashi kana sanya fahimci abin amma ya ki fahimta wataƙila ma yana faɗa da kai kan wannan abin da kai kake fatan ya zo ya gane shine shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi manzon Allah abin yana damun shi mutanen shi sun ki imani da shi sun ƙaryatar da shi sun buge shi sun shehe shi sun kore shi daga garinsu to duka ba fa wannan abin shi manzo Allah yake yin ciwo ba babban abin da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake shine mi in imani da shiriyar da yazo musu da ita shine abin yake damun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake cewa ai kake damu kanka dan wa'annan mutanen ba su yi imani da abin da ka zo musu da shi ba kamar yadda wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la'allaka bashi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minina manzon Allah ka kashe kanka ne in musu imani ba ka kashe kanka ne wai in mutane musu imani ba abin yana damun shi mutane sun kin imani kamar kai yanzu in ka san girman Allah in kaga ana ma Allah shirka in kaga Allah ma Allah kishiya sai hankalinka ya tashi na in kana da ikon kaudata da ƙarfi ka kaudata in baka da iko ka tashi kai wa'azi in baka da iko ka kyamaci abu muguwar kyamata a cikin zuciyarka to amma sai dai mu ba haka nan bane ba ko sai Allah ce to fala Allah ka bakhi'un nafsaka manzon Allah kaka kashe kanka yace ai mulki ha gafan wa azafan alai kaka kashe kanka kaka halakar da kanka saboda wa'annan mutanen ha yace walidalika anna ajruka qad wajaba ala Allah kai fa aikinka ladanka sakamakonka in wannan mutanen ba su yi imani ba zai rago ba daman aikin da Allah ya dora ba shine kamar mutane wa'azi ka gaya musu to kuma ka gaya musu ha yake cewa wa haula ga wa'ancan mutanen da suka ki imani kai annabi Muhammad sallam law alima Allahu fihim khairan ai da akwai wani alkhairi cikin musuluncin su la hadahum da Allah subhanahu wataala ya shiryar da su sai ya ce walakinahu alima annahum la yuslihuna illa an-nar su ba wani abu da zai gyaran su sai mi sai wutar jahannama Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu saboda haka sai Allah ya wulakantar da su hallau wannan al'amurkan suna ƙara nuna mana cewa manzon Allah bai san gaibu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dan da manzon Allah ya san gaibu zai gano wannan mutanen ba imani ba za su kai ba ta makan shi lokaci ko ba haka nan bane ba kamar yadda yayi da makahu abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma Allah ya ce wa ma yudrika la'allahu yazakka shi yasa a karatunmu na jiya muka ce duk wanda ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin da ya wuce na bawan Allah to ya san ya kama wata hanya wanda manzon Allah ya baranta da shi manzon Allah bai wuce bawan Allah ba dan aikin Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta to kun ga a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya fara lallashin manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yayi hakuri kai ya damu kanshi dan wa'annan mutanen ba su yarda da abin da yazo musu da shi ba saboda me jiya mun karanta lokacin Umar ya musulunta yace mawaki ne ko ha yace boka ne ko ina ka horin nan da yazo sun tattauna sun gano cewa lallai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo kanshi yazo da shi gaskiya ne amma aka ce hin wannan maganar da kake yi kun san da yace sun tattauna ya soye su yace amma kun san abinda Muhammad yake gai gaskiya ne suka ce to wannan magana zaka iya rasa matsayinka kuma zaka iya rasa kudinka kaga kai shugaba ne a cikin mu yayin shiru aka ƙara tambayar shi cihim shi ne Allah ke ba labari inda hu fakkara wa ƙaddar faƙutila kai faƙaddar da suka ce ya cihim da ya tunani shi sai ce kun san abin da manzo Allah ne yake gai gaskiya ne ba suka ce ka sake shawara sai Allah ce sun manazar ha sai ɗan jinkiri ya sake wata muguwar shawara sun ma'abasa wa basa ya ɓata rai zai ƙarya kenan ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يقطع كشفا wai fa ya ce can gaskiya ne sai aka ce post ɗinka salar ɗinka ce ito kuma akwai magana kowa a wannan kawai a yi ina haza illa sirin yi usar kawai wani matsari ne da yake yayin haza illa kawul bashar magana ce suka wannan ka ku bata muku kudin kawai ke kayyatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ku je rashi da albashin shi hamu ma ai suna da yawa ko ba haka nan bane to Allah ya sa mu cika da imani za mu za mu ji gobe idan Allah ya kai mu irin yadda annabawa suka yi ta fama wani annabin ma annan Muhammad Salami ce zai zo ranar lahira mutum ɗaya ne ya imani da shi wani ma ba kuwa wasu ɗan mutane ne kaɗan ba ko annabi Musa bai da mabiya da yawa kalla annabi Nuh ko ba haka nan bane ba to shine Allah yake lallashi manzo Allah kakka damu ba dan suna kallon suna da kuɗi ba ba dan suna kallon suna da matsayi ba inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha ko ba haka nan bane ba ƙarshe sai Allah ya ce kamar su wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan jurda da abin da suke takama da shi Allah ya ce zan kwaci sai na mai da ƙasar nan babu komi a cikinta ba man fetur bane kuke gani kuke kahurce ma Allah Allah ce zan kwashe kayana ba zinariya bace ta sa ku kahurci Allah ce zan kwashe ba ƙarhe bane ba ba kuɗi bane ba ba arzikin bane ne da Allah ya sabka matsayin da ne da Allah ya baku rayuwar ce da Allah ya baku yasa kuke kahurce mishi ko ko kuke zira ido ana mai kahurci alhali kuna da iko ku hana Allah ce zan kwace kayana in Allah ya tashi kwacewa akwai wanda ya isa ha sai dai kun tona ku ga babu shi ko ba haka nan bane ba malam yake cewa malam yace Allah banki yake karyawa balle mutum guda koko kai wasu yan daloli ne gare ka ka kai bankin to Allah in ya tashi banki yake karyawa baki daya kaji an ce ta sai ina ta sai fayi wa ya kai ta a sai ka kamo ne ka ji an ce tattalin arzikin duniya to kai dai ka san tattalin arzikin duniya ya ba uban da ke jiran shi ko ba haka nan bane amma sai ka ji an ce yana rawa ko ya ja baya wa yake ja baya a Allah to kai yanzu Allah da ke da iko kan wa'annan ne baka ji annabi annabi ayub ba ha da ya roki Allah ya yayi mai ciwon shi bayan nan da ya roki kuɗi ya haka ida yana tsakawan kan Allah ya fara sabkarwa da su shi yasa malam bahaushe ce a dare daya Allah yakan yi batoyi Allah yake ba dai ana mulki shiya ba ana gayin abubuwan da ban so kuma na ba ku dama kun ji gyarawa Allah yake zan canza ku in kawo wanda za su gyarawa to sai nan da kake kallo kana saman tafa dama ce Allah ya baka wallahi za a tumbuke ka a kawo wani shi yasa ka yi amfani da dama kudin nan da ka gani nan shekara goma baya ba kai ake magana ba ko ko ba haka ba yanzu ka shigo ana dan damawa da kai ko to kahin ka zama khabaru kana kahin ka zama tarihi to kai moriya ko ba haka nan bane ba to sai dai Allah ya sa mu cika da imani Allah ya mana kikkiawan ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da karatu da kuma aiki da karatu. Allah ka raba mu da siffa na Yahudawa da na Nasaru. Wa'ancan ba su da ilimi, wa'ancan kuma suna da ilimi sun yi sun kahurce mu al'amarin Allah. Allah muna roƙonka ka samu cika da imani. Ya Allah muna roƙonka iyanmu ma da jikokinmu ma ka tarar da su akan imani. Ya Allah muna roƙonka ka tsare mu da mu yi ma shirka kan abin da muke da ilimi kan shi ya Allah kuma wanda ba mu da ilimi kan shi ko wanda mu sani ba ya Allah ka gafarta muna ya Allah muna roƙonka da alkhairan da kake saukarwa a cikin wannan wata Allah ka hada mu da su ya Allah ka yi gafara ga uwayenmu ga malumanmu da sauran al'ummar musulmi baki daya ya Allah ka yi musu rahama ya Allah ka haska kabarin su ya Allah ayyukan da suka yi na alkhairi ya Allah ka karba da gare su kai musu kyakkyawan sakamako ya Allah laifikan su da kurakuran su ya Allah ka gafarta musu ya Allah mu ma in ta mutuwa ta zo Allah ka samu cika da imani dukkaninmu nan maciyata ne kuma ɗiyan maciyata ya Allah kai kaɗai ne mai arziki Allah ka azabta mu da arzikinka akwai bayan Allah da dama wanda suke cewa suna bukata addu'o'i suna da abubuwan da suke da bukata wurin Allah ba wurin kowa ba ya Allah kai ne mai biyan bukata ya Allah ka biya musu bukatocin su da alkhairi ya Allah ka yaye mana duk damuwoyin mu baki daya ya Allah ka zama da kasan mu lafiya da sauran kasashen al'umma musulmi baki daya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kawurci da kawurai ya Allah muna roƙonka duk musulmin da ke hama da wani ciwo ko wani iri ne ko wata irin damuwa ko talauci da duk abin da zai sa musulmi ya ji raɗaɗi ya Allah ka kawar musu da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh